الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا السبر هدوغة رمضان هجرة منزون سيرة منزون رحمة النبي محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da 21 ne ko na turawa 21 ne ko 21 ga watan biyu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi masalam shekara ta 2020 wato shida kenan kamar yadda suka faɗa suka tsara muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun fara bayani a aya ta wato 64 zuwa da biyar kinan a cikin suratu yunus a shafi na 216 sai lokaci ya muna halinsa a yau da yarda allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya malam Allah ya ce wala yahzunka qawluhum
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم نعم كما يد مكسني شيني cewa muna dan tsakaro da wasu su cikin mas'aloli na abin da ya shafi azumi kuma musamman matsaloli mu'asira muke bayani kuma musamman za mu wato tsawaita bayani ne akan abin da ya shafi ababen da aka yi bayanin suna karya azumi ko ba sa karya azumi wannan shine abin da za mu yawaita bayani kan shi a yau za mu yi bayani kan matsala guda biyu matsala ta farko menene hukuncin rukhsa a shari'a ta addinin musulunci an gane ko sauƙaƙawa saboda yana daga cikin abin da yau ake ta ƙarya a ce shari'ar musulunci shari'a ce mai nauyi shari'a ce mai tsanani ko kaza ko kaza wannan ya kamata a wayar ma musulmi da kai kan wannan mas'ala abu na biyu me ake nufi da ababen da suke wato a ce suke bata azumi me ake nufi da almuftirat me ake nufi da asiyam me ake nufi da almu'asira ko kuma mu ɗauki ma ma'anar ruksa shi kadai wancan sai mu bar shi har zuwa gobe Allah ya kai mu na rai ita kalima ta rukhsa an gane ko abu ce wadda tana da wato ma'ana a lugha idan an ka ce rukhsa a lugha tana nufin abin da yake wato mai sauki al-yusru was-suhula sannan kuma idan an ka ce ar-rukhs ana nufin diddul ghala abinda yake bai da tsada sannan kuma kalima ta ar-rukhsa tana zakkuwa da abinda ba a tsananta a cikin shi ba sannan laraba suna cewa arraksu suna nufin ashay'un na'im nan na'im da ainun intabe na'im da alhamza shine wanda yake bacci na'im da ainun yana nufin abin da yake da taushi ko laushi an gane ko to wannan shine asalin ruksa amma idan muka zo a cikin shari'a shin in ka ji an ce an yi ruksa dan ruksan na abu ne wanda ke tana shiga babi mai yawa a cikin mi a cikin shari'a addinin musulunci to sai malamai suka yi bayanin abin da ake nufi da ruksa a cikin shari'a bari mu ɗauki tarifi guda ɗaya sun ka ce ibahatu tasarrufi za a halatta ma mutum ya yi tasarrufi an gane ko ko ya yi wani aiki misali li amri na'aridin saboda wani abu da ya gito ma'a qiyamid dalili alal man'i tare da cewa akwai dalilin da hana haka an gane ko ma'ana abu ne shari'a ta haramta mashi amma kuma sai an ka kai an baka dama ka yi amfani da abin da an ka haramta ma suna ne mi suna ne rukhsa muna ganewa babi ne mai faɗi kwarai da gaske in ka duba cikin imamu shatibi a cikin almuwafaqat ya yi bayani mai tsawo akan wannan ɗalibin ilimi zai iya komawa a can ya ga abin da ake nufi malamai kuma sun yi rubuce-rubuce akan shi amma ita rukhsan nan malamai sun kace tana ɗaukar hukumce-hukumce guda uku tana iya zamantowa wajiba ruksa tana iya zamantowa dole sai ka yi aiki da ita ba an ce sauƙaƙa ma an kai ba to akwai lokacin da dole sai ka yi aiki da ita au manduba ko ko lokacin da zamanto manduba ma'ana matsayin mustahabbi take wani lokacin kuma ta zamanto mi ta zamanto mubaha ma'ana in ka ga dama ka yi aiki da ita in ka ga dama kada ka yi aiki da ita a ina ruksa take zamantowa wajibi mutum ne ya tafiya a cikin daji bai da abinci sai ya samu mushi idan bai ci ba zai mi zai mutu sai a wajabta mai ya ci mushe kaga haramun ne ai cin mushe amma shari'a ta yi sauki to nan wajibi ne ka ci mushe saboda mi saboda ka rayu domin in kan mutu ai babu zancen kuma ibada ban san kuma fahimta ba to sannan kuma malamai sun kace tana iya zamantowa manduba ai an ce mandub ma'ana bai wasu wajibi ba kamar qisarus salati taqsirus sala mutun ya yi kasaru in yana kan balaguro misali ba wajibi bane in ka cika sallah yayi an gane ko ba a cewa sallaka ta ɓaci amma rukhsa ce matsayin mustahabba an baka ita kai aiki da ita ban sani ko mun fahimta ba sannan tana iya zamantowa malamai sun ka ce mubaha ta ganin dama an gane ko misali abinda ake kira assalam na assalam ba ana nufin sallama ba shine malam bahaushe ke ce ma sautu an gane ko shine bai'u mausufin fi dhimma a sai da abu amma da sifar shi an gane ko wannan shi na daga cikin abin da yanzu misali ka ce ina da rago a gida na zan sayar maka da shi an gane ko sai ka ce to shi kenan ya ragon nan yake ka ce tsawon shi kaza da kaza da kaza da kaza da kaza sai a yi ciniki idan ka je ka iske waɗannan sufofin sun tabbata ciniki ya tabbata in kuma baka iske sun tabbata ba to kuma babu ciniki shi ko salam kana iya ba mutum abu yanzu misali ka ba mutum rago mun gane ko kana da rago sai ka ce to wani zan baka rago na shi ko zai je makka sai ka ce to ina son ka kawo mini littafi kaza sai ce babu matsala sai ya karbi ragon yayi amfani da shi shi ko idan ya je can sai ya siyo littafin da kace kana bukata misali ne bayar da littafi a matsayina na almajiri an gane ko yana yiwa wani abu ne yake bukata wanda ba shi ba to wannan ana kiran shi rukhsa ce mubaha kaga in kaga dama ne zaka yi sautu in baka ga dama ba ba za ka yi ba ba za ka yi shi ba to abin da yake da alaka da rukhsa shine al'azima intabe in ka ji malamai sun ce rukhsa abu ne wanda an yi maka sauki da an wajabta ma ka yi shi an gane ko sai an ka ce to yanzu an dauke ma ko an wajabta ma ka bar shi sai an ka ce yanzu an baka dama to ita ko al'azima kalima ce wadda ta samu asiri daga al'azmu shi kuma al'azmu shine alqasdul muakkad niyya wadda aka karfafa to shine me ake nufi da azima shi ko a shari'a sun kace hukmun thabitun bi dalilin shar'iyyin shine hukumci wanda ya tabbata da dalili na shari'a ba dalili na hankali ba fa hukumcin da ya tabbata da dalili na shari'a khalin an mu'aridin wanda babu ya wofinta inji malaman zauri ma'ana wanda bai ci karo da wani dalili ba rajihin wanda zai sa wa a rinjayar akan shi kun ga hurrimat alaikumul maitatu an haramta maka ka ci mi ka ci mushe to idan kana cikin gari ga abinci wanda a halat cin mushe matsayin mi yake haramun ne saboda sabatatul hurma bi dalilin shar'iyyin khalin an mu'aridin rajih amma idan ka fita gari sai ka tafi cikin daji babu abinci za ka mutu kuma ga mushe yanzu sai ka yi mi sai ka ci to ya koma ruksa domin mi domin na hurrimat alaikumul maitatu sabata bi dalilin shar'iyyin amma kuma mi da ya zamanto babu wani abinci zaka mutu yanzu sai ya koma ghairu khalin an mu'aridin shar'iyyin dan Allah ce famani turra fi makhmasatin ghaira mutajanifin li ithmin fa inna Allah ghafurur rahim irin waɗanga abubuwa da malamai suke faɗa ba wai shaci faɗi bane mutum kawai ya zamna ya ce abin nan to don haka dai abin da ake nufi da ar-rukhsa shine an sauƙaƙa ma abu yana matsayin haramun akan ka ko wajibi sai a ɗauke maka har zuwa lokacin da ka samu dama duk da yake sun ce rukhsa da azima suna shiga cikin hukumce hukumce guda biyar da al-muharram da al-wajib duka dai al-ahkamul khamsa da al-mandub da wato almustahab almubah duka tana shiga cikinsu ina fata an fahimce ni yawwa to yanzu kenan za mu zo mu san cewa ai Allah ya yi sauƙi ga waɗansu mutane su yi mi su yi buɗe baki an gane ko kuma ana cikin azumi don haka kakka ga wani kun san muna da wata matsala wani da ya ga wani yana cin abinci a cikin watan ramadan ni zai ce sai ce wannan mutumin ai ba musulmi bane ko ko wannan mutumin fasiki ne ko kaza mun gane ko a'a ai akwai uzuri a shari'a akwai rukhsa Allah ne da kanshi tun Qur'anin na sabka ya faɗi waɗansu suna da uzuri ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun sai ce ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin kaga Allah ya faɗi masu uzuri to za mu zo mu gaushin wani irin rashin lafiya ne ake nufi sai mu yi bayanin waɗanda rukhsar ta zo a kansu daga nan sai mu shiga cikin muftirat as-siyam waɗanda suke al-mu'asira al-qadima al-muttafaqa alaiha sannan mu je zuwa ga mu'asira kaɗan kaɗan za mu rinka ɗan ɗauko su saboda sanin matsaloli na zamani suna taimakon mai da'awa kada ya afka cikin shirmi wani duffata wanda za ka yi mai wallahi sai ya bada amsar ta in ana so ko a shiga cikin halaka a halaka shi dai da a ce an yi mai tambaya bai ba da amsa ba wallahi gara shi hayaniya kuma qadayal mu'asira matsalar su wani lokaci yana da wahala kai tsaye in ba an yi bincike ba a samu mi a samu amsa kansu shi yasa waɗansu ma almajami'ul fiqhiyya yanzu sai an tara malamai na duniya sai a ce to wata mas'alan ba malamai su kaɗai ba su isa tunda in abu yana da alaka da likitanci sai an kira likitoci sun yi bincike sun ba da cewa a likitance abin haka yake sannan su kuma malamai su zo su gani to yanzu ya za a ɗoro na soshi a ba da fatawa a kan wannan matsala to kai ba ka tsaya maka fahimci abin yadda yake ba ba nassin ka tsaya ka gane ba ba likitocin ka mu'amala da su ba ba wani takrir ka samu a likitance ba wanda an ma yadda da shi tunda ma ko da likitocin sun faɗa sai amintattu daga cikin su kai kawai ka zo ka ce a mu duk fatawar da an ka kawo nan yanzu muna karewa da ita za ku kare da ita Allah ya kyauta to wannan kaɗan ne daga cikin hukumce-hukumce gobe idan Allah ya kai mu na rai insha Allah ta'ala sai a zo kan rukhsakin nan a ɗan ɗauka a yi bayani sannan a faɗi muftiratu siyam al-mu'asira abinda ake nufi da shi sannan a faɗi al-muttafaq alaiha kafin mu je zuwa ga al-mukhtalaf fiha bi idnillahi ta'ala malam sake maimaita aya wala yahzunka qawluhum ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم كما يد تفسير ميكي قدانا منفتا cewa abu na farko muna farawa ne da asbabun nuzul in akwai su an gane ko sannan mu bayanin hukuncin in sun inganta in busu inganta ba da kuma alaƙar su da aya shin sababin nuzulul mubashir ne ko ko sababin nuzulul ghairu mubashir ma'anahu yadkhulu tahta al-aya ko ba haka nan bane in kuma suna da yawan faɗi kaifiyatul jam' baina al-asbab duka wannan muna faɗar su saboda ɗalibin ilimi ya wayi ma asbabun nuzul idan mun kare da wannan so mu zo zuwa ga mi zuwa ga munasaba haka ne ko ba haka ba to cikin ilmul munasabat kuma muna aiki ne da littafi guda biyu zuwa uku wanda kuma daga cikinsu akwai at-tahrir wa tanwir sannan kuma akwai mushaf darus sahaba sai kuma ar-rabt wa tanasub baina ayatil qur'anil karim na muhammad sayyid maudi wanda kuma zamu kara da wani littafi in Allah ya so in Allah ya kawo shi sai zaman to shi wancan ma na mushaf darus sahaba tunda mukhtasar ne waɗannan guda uku za su wadatar don haka dai jiya mun karanta wala yahzunka qawluhum ibnu ashur yace wannan yana shiga ne wato gharad ne juz'i wanda zai shiga karkashin gharad kulli haka mun ka faɗa a jiya kamar yadda ya faɗa ibnu ashur ya kawo bayani karkashin wannan ina fata an fahimce ni yace to kenan yake cewa atful juz'i alal kulli yace an yi atafin juz'i na abin da yake sashe alal kulli akan abin da yake ya haɗe gaba ɗaya wanne ne kulli da Allah ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun waliyan Allah ba za su yi bakin ciki ba to tunda an kore bakin ciki gare su su waye shugabannin waliyan Allah annabawa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana ciki to tunda an ce bai da bakin ciki sai aka dawo aka ce wala yahzunka kaga an fitar da shi ne daga cikin waliyan Allah tunda cikin waliyan Allah ya shiga nan kuma an ƙara keɓance wani bayani wanda ya shafe shi wannan ita ce munasaba wadda ta fito a fili wallahu a'lam to sai Allah ya ce wala yahzunka qawluhum in tabihi mai karatun alqur'ani yahzunka nunun kin nan sukuni na gare ta eh sukuni gare ta yahzunka lamu allamu lamun nahyi ce to sai an ka hana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi ni yayi hushi an gane ko alhali kuma yin hushi ba yadda za a yi dan adam sai yayi hushi don Allah ne dan adam a duniya sai ya yi hushi to kuma ya ce la yahzunka haka kuma ya ce muminne ba za su yi hushi ka su yi hushi wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin amma alhali ko dan adam a duniya dole sai ya yi hushi don ɗabi'a ce Allah yi shi sai ya yi hushi sai ya yi bakin ciki to kuma shi ya hana wannan sai ka gane nan ba zahirin shi ake nufi ba ma'ana kada ka bari abubuwan da suke faɗa da suke aikatawa su yi maka tasirin da za ka yin hushi domin wani lokaci abu bai dame ka ba amma yawan tunani kansa shi zai sa warmi shi zai sa sai ya dame ka shi yasa zaka ga ayoyi da dama Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi hushi amma ai kuma shi ya san cewa dan adam sai yayi bakin ciki ba yadda za a yi a duniya a ce dan adam ba zai bakin ciki ba don haka Allah ya halice shi mun gane wannan da kyau yawwa kenan nan wato nuhiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam anil huzni an gane ko wal muradu an nahyu an ta'atil asba an hana shi ne yayi abin da zai kai shi ga hushin amma shi bai isa hasa kai ne hushi ba saboda dan adam ne kuma ka Allah halitta dan adam wala yahzunka qawluhum kada magana su ta bata ma da rai mun gane wannan da kyau ko mun ce qira'a ta imamu nafi' wala yuhzinka qawluhum shi yuhzinka fi'ili ne ruba'i tunda in ka ga wato mudari'i ya fara da damma kenan yana nuna mi yana nuna fi'ilin shi ruba'i ne ma'ana ya wuce harafi uku ana ganewa kaga ahzana yuhzinu ihzanan مثل أكرم يكرم إكراما أدغم يدغم إدغاما أدخل يدخل إدخالا أحزن يحزن إحزانا يحزنك كنا سيد من تورو بائيني kada ya bakanta maka rai alkafu ita ce matsayin maf'ulun bihi qauluhum kuma shine matsayin mi shine matsayin fa'ili an gane ko dai kenan wala yahzunka shine qira'a ta sauran baqiyya kada ya bakanta maka dare sai zaman to da thulathi mai harafi uku hazana kenan da kuma ruba'i ahzana duka suna ta'addi kaga yahzunka qauluhum hazanahu yahzunuhu kiyasa shi bakin ciki kaga da thulathi da ruba'i sun yi ta'addi kenan ga mai bayani godon da yasa abin da ake zance annahu to wala yahzunka qauluhum magana su kada ta bata maka dare anan intabe ƙaulu in an ka ce ƙaulu magana nawa kenan ɗaya to in an ka ce ƙaulani in an ka ce aqwalun da yawa maganganu da yawa in ka shiga cikin muktasar zaka ga irin wannan kaji ya ce ƙaulani wani lokacin ya ce aqwalun in rikici yawa ya ce taraddudun kaga taraddudun shine kai da kawo amma fassarar malaman zaure ɗemuwan mallamai taraddudun ɗemuwan mallamai eh to kenan nan ƙaulu in muka ɗauke shi a larabci zai ba da magana ɗaya to amma nan malaman tafsiri in ka diba ko mai jalali ne da ya zo sai ya ce ƙauluhum ya ce lasda mursalan ko ba ka nan bane wa ghairuhu to ya an kai ƙaulu ya zan wata magana da wata kuma alhali a larabci in an ce ƙaulu guda yake ɗauka haka ne kuma haka ba to ya za mu yi shasa nan mai jin larabci wani lokaci in bai san sirri na larabci ba da ka'idodi na shari'a sai je banda kada ya bakanta maka rai kaulum sai ce magana su fadar su kaga guda zaka dauka amma al-mufrad al-mudafu ila al-ma'rifati ya'ummu rike ga ka'ida al-mufrad an gane ko al-mudafu ila al-ma'rifati sai ce mi ya'ummu idan mufrad aka idafa shi zuwa ga ma'arifa in an ce ma'arifa ba sai mai alif wallan ba duk anwa'ul ma'arif ya ummu sai ya haɗi ya koma mai ya koma jam'i kenan yana iya kasancewa jam'i ba dole bane ya zan jam'i amma yana iya ɗaukan ma'anar jam'i dan qur'ani yuna kaga yana iya cewa shi bai da wannan ba misali tunda shi ba ka'idodi ya sani ba to amma in ka san alqur'ani sai ka koma da alqur'ani ka bashi misali Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da za ku ce ku lissafa ni'imomin Allah kaga nan ni'matallahi kalima ta ni'ima guda take nufi to kuma sai ce la tuhsuha alhali ko in ni'ima guda ce ai in ka ce daya ai ka lissafa amma nan abinda ake nufi ni'matallahi mufradun ne mudafun ila al-ma'rifa fa ya'ummu wa in ta'uddu an'ama Allah la tuhsuha idan da za ku ce ku lissafa ni'imomin Allah ba za ku iya lissafa su ba balantana ku yi mi balantana ku gode ma Allah tunda abin da ka kasa lissafa balle ka dawo kuma ka gode subhanallah Allah ya gafarta mana to dan haka nan qauluhum ba ana nufin magana guda ba a'a ababen da suke faɗa to in kaga dama kuma sai ka ce nan ababen da suke faɗa saboda a cikin wannan sura suratu yunus sun faɗi abubuwa da dama qala al kafiruna inna hadha la sahirun mubin an gane ko ko la sihrun mubin a farkon sura sannan kuma wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana ati bi qur'anin ghairi hadha aw badilhu am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin ko ba haka nan bane wa yaquluna mata hadha al wa'du in kuntum sadiqin to irin waɗannan maganganu kada su bakanta maka dare kenan nan ana magana qauluhum aqwaluhum fi hadhihi sura saboda cikin wannan sura muke ka gane wannan da kyau ko kuma a'a wala yahzunka qauluhum kada ya bakanta maka rai abinda suke faɗa sai ya zamanto suratu yunusa da abinda ya gabace ta ban sani ko muna fahimta ba suratu yunus da abin da ya gabace ta don kafin sabkan wannan sura sun yi gaya ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama maganganu daban-daban sai zaman to qauluhum abin da suke faɗa daga nan daga lokacin da da'awa ta fara har zuwa yau abin da suke faɗa maka kada bata maka dare mun gane wannan ai sun faɗi abubuwa da dama suratul muddathir ai ta daga wannan sauka an gane ko innahu fakkara wa qaddar فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر sun faɗi irin waɗannan maganganu to suna nan cikin alƙur'ani maganganun da suka faɗa amma a nan intabe wato ma'ana ba wai ana nufin abin da ɗaya suke faɗi ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba dan da yawa waɗansu malaman tafsiri sai ka suna cewa abin da aka gaya mishi abin da aka gaya ma manzan Allah sallallahu alaihi yana bakanta mishi da rai amma abin da suke faɗi da abin da suke ai faɗa game da ubangiji na shirka shine fi faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da rai sai yanzu ai abin da suke gaya mai wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala ai wannan yana bata mai da rai amma faɗar da suke cewa aja alal ali hata ilahan wahida ya fi bakanta mishi da rai saboda yin shirka da Allah koko yin suka zuwa ga Allah shi ya fi bakanta mishi da rai fiye da abin da shi za a gaya mishi ruddubalak ina fata an fahimce ni oh in ji laraba wani laraba suke cewa ruddubalak kai hattara da kanka to wala yahzunka qauluhum kada ya bakanta maka da rai domin abubuwan da suke faɗa ba yau ne aka saba faɗa ba an gaya ma annabawa da dama irin wannan wala qad kuzzibat rusul wato qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadhibunak walakin adh-dhalimina bi ayati allahi yajhadun wala qad kuzzibat rusulun min qablik fasabaru ala ma kuzzibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimati allah wala qad ja'aka min naba'il mursalin wa in kana kabura alayka i'raduhum fa إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ده هكا دعوا كينا تو ولا يحزنك قولهم kada ya bakanta maka da rai abin da suke faɗa sai an ka ce mi innal izzata lillahi jami'a in tabe innal izzata lillahi jami'a in ka dibi alqur'anin da yake a hannunka sai kaga an yi wata yan mimun duba da kyau akwai mimun ko babu to wannan mimun mi take nufi ka gani kai ka zo ka wuce wannan mimun kuma ba iqlabi na ba diba da kyau kuma ba ikhfa'u shafawi na ba radbarak a to haka na da ita tahiya ka gani alamatu alwakful lazim alama ce ta wakafi wanda yake mi lazimi to anan waɗanga alamomi ne na al'auƙaf ko ba haka ba to amma yanzu wakafi wanda yake lazimi in an ce wakafi wanda yake lazimi ita wannan tana nuna cewa dole dole sai an yi mi sai an tsaya shine allazim domin kalima ta alluzum kadiba cikin wani littafi ga sunansa alwaqfu wal ibtida wasilatuhuma bil ma'na fil qur'an al karim na ustaz dr abdul karim ibrahim awad salih masta cikin shi da rubuta lokacin da yana dalibi ya tattauna akan alwaqfu lazim ina fata ana fahimta ta wato kalima ta luzum ma'anarta a larabci tana nufin abin da ya zamanto cilas ko ba haka nan bane قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم أنلزمكموها وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى دسورا آيوي تو أمامي أكل في دا الوقف اللازم وجمع لمين علم القراءات أنغانيكو سيتشي أبين دا أكل في دا شي هو ما لو وصل طرفاه shine wakafin da lawwasala tarafahu da an sadar da sassan shi guda biyu la auhama ma'anan ghairal murad da zai ba da ma'anar da ba ita ake so ba ka jiya da kyau fa ka sami wannan littafin su wakaf din guda nawa da ya kawo duk ka rike su ka rike ma'anar su ka rike ka'idodin su an gane ko sai ya ce wa bi ibaratin ukhra wata da wata ibara waɗansu malamai sun kace huwal waqfu ala kalimatin shine waƙafi akan wata kalima law wusilat bima ba'daha da an sadar da ita da kalimar da take bayanta la auhama wasluha ma'anan ghairal murad da sadar da ita zai bada ma'anar da ba ita ake son akai gari ta ba kaji kaji abinda alwaqful lazim to sannan yayi bayani kan shi ya kawo wurare daban-daban inda an ka rubuta shi an gane ko wurare ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai da sun ka kawo shi sai da yabbi akwai wato zuwan shi a cikin alkur'ani ya kawo wurare gudan kusan guda 60 da wani abu waɗanda dukkansu alwaqfu ya zo ya kawo almawadi almuttafaq alaiha akwai almawadi almukhtalafu fiha ka ce ba cikin wannan littafi mun ji wannan da kyau ko kawo na tsaya bakin nan yanzu sai tatbiqi na'am na'am za mu yi bayani ai yanzu na mun ka dawo yanzu ka'idar ta mun ka hudi yanzu na za a karatun to me yasa an ka kawo mimun aka sanya a nan shi waɗanga alamatul auqaf malamai sun kawo su ne saboda ga mutumin da bai jin larabci akwai arabumin da su hada ce qur'ani ba su jin larabci to sai an kai waɗannan auqaf din dan ka gane wuri kaza ana tsaya wuri kaza ba a tsayawa ka san wani na cewa a wannan wakafi ai bid'a ne bid'a ne ai manzo Allah sallallahu bai san da shi ba a waɗanga abubuwa ne da an kai na maslaha na rubuta alqur'ani da gyaran da sanya wakafi an gane ko akwai wani malami wanda shi yana daga cikin malamai na ƙasar libya wanda su suke kula in an buga alkur'ani sai in sun duba lajinar gaba ɗaya sai in yasa hannu ake fitar da alkur'ani sannan ake fitar da shi masters kin shi in ban manta ba yayi ta ne akan alwaqf wal ibtida da yadda ake rubutu sunansa abu rajab daggaga ya karantar da mu a libya wai da kaka ne sai su ce daggaga kun san larabawa kafin gainu suke mai da ta kala sai su ce gala kul sai su ce gul to kaji sunan shi aran ma ya karantar da mu abin nan ilmul qira'ata a kasar libya mun gane wannan da kyau ko to dan haka sai mu ce kakkace wani bid'a ne abubuwa ne na maslahar karatu kuma da an ka ce mai lazimi ba irin wancan lazimi na malamin fiqh ba ana nufin in ka saba kamar zunubi zai hauka amma dan kyautata karatun alkur'ani shi yasa ake cewa wancan wajibi wancan ladibi wancan kaza wancan kaza wancan kaza don mu gane da kyau yanzu bari mu dauka wala yahzunka qawluhum ko wala yahzunka qawluhum asabanin qira'at mun yi bayanin wannan innal izzata lillahi jami'an idan ka hada innal izzata lillahi jami'an sai ya baka ma'anar cewa kada ya bakanta maka da rai da suke cewa izza da buwaya na Allah ne shi kadai idan mutum ya ce izza da buwaya na Allah ne shi kadai wannan zai bakanta ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da rai ko muminai a yo Allah ne da kanshi faɗi wannan man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a shin mun gane ko ba mu gane ba to kenan wala yahzunka qawluhum kada ya bakanta maka da rai abinda suke faɗa sai an ka ce innal izzata an ka tsaya sai ka kaddara lamun li annal izzata lillahi jami'a shin mun gane ko ba mu gane ba to duk inda kaga waqaful lazim kai hattara menene yasa dalilin da yasa kaga zai maka tasiri a wajen ilimin tafsiri ka samu littafi guda biyu kowanne ka kiyaye za su taimaka maka wajen ilmul waqf wal ibtida na farko al waqf wal ibtida wasilatuhuma bil ma'na na faɗi mai wanda yi shi da kuma al waqf wal ibtida wa atharuhu fi taqrir masail al aqida sai ka tattara mas'alolin su ka rarraba su cikin ayoyi in ka zo kana tafsiri sai kai bayani mun ji wannan da kyau ko wannan ita ce qira'a ta jamhur akwai qira'a wala yahzunka qawluhum أن العزة لله جميعا to ita wannan kira'a tana da iskali domin ita anna tana nuna mi tana nuna abin yana da alaka da abin da ya gabata kenan wannan sai ya nuna kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bakin ciki an ce izza ta Allah ce gaba daya malamai sun yi taujihin ta suka ce a'a annal izzata an gane ko ba wannan anna tana da alaka ne da yahzunka ko qauluhum ba an gane ko a'a tana da alaka ne da wani abu sha wanda aka shafe shine wato allamu lamu ta'lili wala yahzunka qawluhum li ajli anna al-izzata lillahi jami'a kadiba cikin ad-durrul masun fi ulumil kitabil maknun na as-saminul halabi kadiba cikin mu'jamul qira'at mujalladi na uku na abin a cikin suratu yunus na doktor abdul latif al-khatib zaka ga waɗannan bayanai daidai wannan gurin mun ji wannan da ke ko to innal izzata lillahi jami'an lalle buwaya ta Allah ce gaba daya in tabe to kuma nan sai wani wuri saka ga qur'ani ya ce ai an ce ta Allah ce gaba daya kuma wani lokacin sai a ce kuma ai wasu na da izza waɗanda ba Allah ba don ya ce walillahi al-izzatu wa rasulihi وللمؤمنين in ka diba cikin as'ilatul qur'an al-majid ya kawo wannan to ya hanka su kuma mu'min ne an ka tabbatar musu da izza kuma bayan an tabbatar da izza ga Allah shi kadai ina fata ana fahimta ta sai a ce anan intabe izza what intabe don ka gane da kyau izza ta sifa ta sifa zatiyya to ta Allah ce domin irin izzar da aga Allah babu wani mahaluki wanda adda ita shi yasa in an ka ce ma Allah al-azizu sai ka tunka ji an ce ma wani mutum al'azizu ba ana nuhin izza shi da ta Allah ɗaya ba ce don zatin shi ya bambanta da zatin Allah qalu ya ayyuha al'azizu masana wa ahlana ad-durr wa ji'na bi bida'atin muzja mun gane wannan da kyau to kuma ita wannan izza din a'a Allah yana bada ta ne ga wanda ya so ma'ana ko da ma an ce suna da izza to da an ka ce innal izzata lillahi jami'an wadda ya ga dama ta halitta ba ta zatin ba yana bada ta ga wanda ya so daga cikin bayinsa قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير mun gane wannan da kyau to innal izzata lillahi jami'an kenan huwa as-sami'ul alim Allah shine as-sami'u an gane ko mai ji ko kuma mai karba eh an ce sami'a Allahu liman hamida sai ka ce mi Allah ya karba ko Allah ya ji duk tana iya ɗauka domin ta fuskar ji ne sannan za a karɓa ko in ba a ji ba ai ba za a karɓa ma ba mun gane ko sai malamin balaga ya ce to kaga nan kenan utliqa al-sabab wa urida al-musabbab domin as-sam'u huwa sababu lil istijaba an gane ko to shi yasa in malamai suka ce sami Allahu liman hamidahu Allah ya karɓa ma wanda ya kira yanda ya gode mishi sai ka ji wani ya ce a'a mallan mu sami abin da mun ka sani shi na ji baka san ka'idodin balaga ba eh ɗaliban ilimi mu baka mu adalci to Allah ya kyauta to al'alimu kuma Allah shine masani wannan ayar kafin mu wuce aya ta gaba akwai abu guda da zamu ƙara a kanta shine cewa wato akwai wani ilimi rike da kyau sunanansa ilmul munasabat ilmul munasabat shi ilmul munasabat kala kala ne ya kai kusan kala kusan goma sha wani abu amma wanda an kafi son mutum ya kiyaye da shi wanda yake yawan maimaito cikin alkur'ani shine munasaba tsakanin sura da sura in sura ta kare da sura da za ta bayanta imamu suyuti ya littafi ta nasu kudurar fi ta nasu bisuwar ɗai kenan sai kuma munasaba tsakanin farkon sura da ƙarshen sura imamu suyuti ya littafi akan wannan marasidul matsali'a muna ji da kyau sai kuma munasaba tsakanin mi tsakanin an gane ko sunayen Allah idan suka zo a cikin ayoyin alkur'ani wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske sunayen Allah munasaba biyu gare su rudbalak ina maimaita wannan yau na farko in kaga sun zo cikin kissa ko ko cikin aya to miye munasaba su da farkon da ayat dabor sannan miye munasaba su da ayoyin da sun ka gabata siyakin da ya gabata misali ko siyakin da zai biyo baya ko ko duka guda biyu sannan kuma menene munasaba ta hada su munasabatul muqarana yanzu dibo da anka ce huwa samiul alim anka ce Allah shine as-sami'u da mi me yasa anka hada as-sami'u da al-alimu me yasa ba ce huwa samiul ghafur ba munasaba saboda nan dibo ji na Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da mi yana tare da saninsa sai kenan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kamata dama za ga Qur'ani yana- galibi yana yana tafiya ne da as-sami'u da al-alimu galibi suna zuwa cikin al-Qur'ani me yasa suke yawan zuwa saboda suna da alaka ne da abubuwa guda biyu abinda dan adam yake aikatawa saura suna cikin mi zuciya akwai wanda ya san su saura suna zahiri mutane suna gani ko ba sa gani suna gani to ma'ana da abin da ya ɓoyu da abin da ya bayyana duwa Allah ya san shi shi yasa sai Allah yake kawo waɗannan tare musamman lokacin da ake zancen kafirai sun bijire ko ko wani ya aikata wani aiki munan mutane suna da wayo kaga mutum da sifa ta mutane na gari amma kuma ba na gari ba- na na gari bane ko ba haka nan bane abinda laraba suke cewa tazunnuhu Musa yatla laka fir'aun wani sai ka gane kamar annabi Musa amma in ya buga wata cin amana cikin sahun fira- fir'aunoni za ka sanya shi ana ganewa to munasaba anan dibo munasaba ta sunayen as-sami'u da al-alimu saboda suna da alaka da abin da yake cikin zuciya da abin da yake bayyana idh qalat imra'atu imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim antas sami' lima aqul antal alim bi niyyati kaji munasaba ko to nan wala yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'an huwa as-sami' li aqwalihim al-alim bi nawayahum mun gane wannan da kyau to shi yasa sunayen Allah duk inda sun ka zo sai ka duba ka gani akwai hikima ta kawo waɗannan sunayen kuma akwai hikima ta hada wannan da wannan to kaga in ka ce wannan kan wannan ɗaya kai bincike ai sai kai bincike mai yawa Allah ya taimake mu malam mu ta aya ta gaba ala inna lillah آه. آمين آمين
ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرسون
na'am kamar yadda muke gabatar da karatu muna farawa ne da ilmul munasaba ibn ashur yace al maqsudu bi tawjihi hadha al kalam huwa al mushrikun waɗanda ake nufata da wannan magana su ne mushrikai an gane ko li ta'sisihim min wato li ta'sisihim min kulli ihtimali li intisarihim ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li tayisihim ya kamata zama to ba li ta'sisihim ba li tayisihim tana yawa wajen rubutu ne an ka samu kuskure dan saboda Allah ya yanke musu tsammanin cewa daga kowace irin dama lintisarihim ala annabi sallallahu alaihi wasallam cewa za su samu iko ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna kathiran minhum da yawa daga cikin su hina yafhamu ma fil ayatil khamsi sabiqa ai- idan zai fahimci abinda ayoyin da sun ka gabata min qawlihi wa ma takunu fi sha'nin an gane ko ila huna min at-tasrihi bi hawani sha'nihim inda Allah za su gane cewa su ba wani abu ne a wajen Allah wa inda rasulihi da kuma wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa min at-ta'rid bi iqtirabi hululil ghalabati alaihim kenan cewa kuma wato zai nuna musu waɗannan ayoyin za su nuna musu cewa lokacin da za a samu rinjaya a kansu ya matso an gane ko yukhamiruhum ba'd ash-shakki fi sidqi rasuli wa anna ma tawa'adahum bihi haqqun sai kaga suna shakka suna cewa kai wai shi yanzu wannan mutumin za a cewa yukhamirhum aslin mukhamara shine abu ya cudanya ma'ana zai cudanya da hankalin su su samu shakka cewa kai cewa wai abinda ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya alƙawli gaskiya ne thumma yughalituna anfusahum sai su yaudari kansu aslin mughalata shine kuskure kenan wa yaslawna qulubahum sai su ba su yi lallashin zukatansu bi annahu in tahaqqaqa zalika cewa idan wai an ka zo za a fafata tsakaninsu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya ji duna min alihatihim wasata ai allolinsu za su gitta su yi intervention ba shi ne suke ce ba intervention ba fi daf'i dharri anhum su tunkuɗe musu cuta wa yaquluna fi anfusihim limithli hadha abadnahum ai don saboda haka mun kar- bauta musu kenan za su taimake ku walish shafa'ati kuma za su taimake su su cece su inda Allah a wajen Allah a adadnahum ai don haka mun kai tattalin su fasiqa hadha al-kalam sai Allah ya kawo wannan magana li qat'i raja'ihim minhum Allah ya yanke tsammanin su bil istidlali ala annahum duna ma yadhunnu bihim cewa abubuwan da suke zaton za su taimaka musu ba za su taimake su ba ka san in ka ga mutum na iskanci wani bi lokaci a duniya to ya san abin da ya taka yaro in ka gaina iskanci a gida babu mai mai magana ya san mi ya san abin da ya taka akwai mai kare shi ko a ƙasa ka ga mutum na iskanci yana zaluntar mutane ka gaba a komi shi ya san abin da ya taka to su muna ba da wannan nai saboda tsarin tarbiyya yaro in ka ga ya lalace watakila mammashi ta fi karfin uban an gane ko bai da izinin ya ta dama idan baka iya taka ma uwar yaro burki to shi ba baka iya taka mai burki ko baka nan bane kenan ko dole na danta yi abin da ya ga dama shi yasa zaka ga iyan karshe wani lokaci matsalar da ake samu sun hi lalacewa kun sa abin da yasa saboda uwayen su ake so duk cizo ya tsuho kuma ya samu karamin mace dama an ce wagga ka'ida bari mu ba ku ita kun san eh ana karatu wani lokaci sai an shiga cikin abubuwan da suke da alaka da rayuwar yau da gobe ko ba haka ba an ka ce in kuna son ku shirya da kai da cizo tsoho kenan ma'ana kenan babanka in ya girma to ka kiyaye abu uku an gane ko amma wani ya ƙara guda amma ukun zan kawo sai mu ƙara guda ɗin na farko shine ka kiyayi ajiyarsa inda yake aje kuɗi kun yarda ko ba yarda ba na biyu ka kiyaye matar shi karama kun yarda ko ba yarda ba na uku ka kiyaye dan shi karami auta na hudu an gane ko ka kiyaye jikan shi jikan shi wanda ka san wani bai da ƴaƴa yana da ƴaƴan amma da jikan karamin jikan shi da karamin ɗane da ka taba su wallahi gara ka buge shi to shi yasa in ka fahimci babanka yana son jika kwarai bare kai mai jikan nan saboda saboda jikan nan za ku yi batawa da shi muna gane wannan to in ka ga mutum na abin da bai dace ba an gane ko ya san abin da ya taka to su mushrikai suna ganin cewa wai manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa za a rinjaye su za a rinjaye su su ko suna ganin a'a ai su suna da gumaka sun bauta musu na saboda su taimake su kuma sun bauta musu na saboda su cece su gaban Allah to sai Allah ya riga su Allah ce ala inna lillahi ma fis samawati man fis samawati wa man fil ard wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka'a waɗannan ababen da suke bauta ma suke tunanin wato za su cece su ko kuma abokanan tarayya Allah ne shirme ne hayaniya ce da haka kada su sa tsammanin ranar yaƙi waɗannan gumaka za su taimake su kuma kada su sa tsammanin za su cece su gaban Allah kajin munasaba da tasa an ka kawo wannan kamar da shi abinda ya tayi akan shi to wannan shine abinda ibnu ashur ya kawo a cikin wannan amma ar-rabtu wat-tanasub bainal ayati wasuwar na abin nan abu madi shi kuma da ya zo wajen wannan aya ala inna lillahi man fis samawati man fil ard yace da walamma zakara Allahu azza wa jalla anna al izzata la da Allah ya ambaci cewa buwaya tashi ce shi kadai wa hiya al qahru wal ghalabatu ko ita ce qahru rinjaya ko ko tankwarawa wal ghalabatu da rinjaya zakara huna ma yunasibu al qahra sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci abin da ya dace da tankwara tunda ya ce innal izzata lillahi jami'an ko ba kana bane buwaya ta Allah ce wani na iya tambaya to ina misali to sai Allah ce in kana son ka gane buwaya ta Allah ce ala inna lillahi man fis samawati man fil ard duk abin da ke cikin sammai da kasai halitta Allah ne mallaka Allah ne Allah ke tafiyar da al'amuran su munasaba ta bayyana ko bata bayyana ba shi yasa in kan rike Allah ka huta kada ka taba yarda ka bi wani don ka saba ma Allah a'a Allah ya ce mu yi mu'amala wa junanmu amma fi hududi shari'a in wani yace ka saba ma shari'a ga ka yadda saboda mi saboda shi da kai da abin da yake da shi duka gaba ɗaya nawa ne na Allah subhanahu wata'ala to kaji shi munasaba da shi wannan ya kawo kaga shi ibnu ashur ya kawo tashi wannan ya kawo tashi shi yasa ilimin munasaba yana ta'addudi to tunda mun samu munasaba sai mu dawo cikin jalalaini mu ga abinda shi kuma ya kawo na ma'anoni ya ce da Allah ce ala inna lillahi ala harful istiftah je ko ku saurara inna lillahi lalle na Allah ne ko ko ya tabbata na Allah ne ko ya kasance na Allah ne man fis samawati wa man fil ard duk wanda yake cikin sammai da wanda muke mi yake cikin kasai mai jalali ne ce abidan bayi ne na Allah jam'i ne na al'abdu sai a ce al'abid amma in tabe in an ka rubuta al'abid wani lokacin bayi ake nufi wani lokacin in babu wasali ba bayi ake nufi ba bawa guda ake nufi kuma dan karami an gane ko al'abdu bawa al'abidu bayi al'ubaid ubaid karamin bawa kuma duk rubutun iri guda to da haka kai kai hattara in babu wasali alaramma problem gono ah to milkan abidan wa milkan mallaka Allah ne wa khalqan kuma Allah ya halice su wa ma yattabi'u alladhina yad'una ko ba komi suke bi ba ya abuduna ko waɗanda yad'una suke kira an gane ko min dunillahi waɗanda koma bayan Allah ai ghairahu waninsa asnaman gumaka shuraka'a lahu kenan ba abokanan tarayya bane ga Allah وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء انتبه الذين يدعون من دون الله don ka gane karatun da kyau shi yasa malaman zaure wani lokacin fassara su an fi saurin gane ta saboda su suna mu'amala ne da ikhtisasi na yaren Hausa kullu lugha laha khasa'is ko in ce yaren da suke fassarawa da shi tunda ba da Hausa da yake karatun suru ba ko ba ka nan bane in kana son ka gane ayat alladhina yattabi'una min alladhina yad'una min dunillahi waɗanda suke kiran wani wanda ba Allah ba ma yattabi'una shuraka'a ba sa bin hakikatan abokanan tarayya ga Allah don waɗannan busancin su zaman tomi abokanan tarayya ga Allah ba kaga in kai haka sai kai mi sai ka gane kaga in kace ja'a muhammadu in dan jama'a sai ce muhammadu ya zo amma in dan malamin zaune sai ce a'a ja'a muhammadu muhammadu ja'a ya zo sai shi at-taqdim wa at-ta'khir kaga kai ganewa ba sai ko mun fahimta ba to ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka'a lahu yace alal haqiqati ai ba wato abokanan tarayya bane na Allah haqiqatan ta'ala an zalika ko Allah ya ɗaukaka daga wannan in yattabi'una in wagga bi ma'ana ma in tabe akwai in shartiyya akwai in nafiya akwai in al-mukhaffafa min ath-thaqila sai kai kokari ka san wacce ce ake nufi to wagga wace iri ta malam abdullahi wagga yanzu mice ce nafiya ko to ita ma wannan nafiya din galibi in ka gane ta tare da illa ta ka zuwa kai adaran ba don in baka kile ka san kile ko ko in ce ki da ingilishi mabudi da kaga in ta taho da da illa to nafiyu zaka bada ta da ita da ma in kaga ta zo da illa to ta koma nafiya wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul to kaga da in yattabi'una illa dhann ay ma yattabi'una illa dhann ka gane to in yattabi'una illa dhann amin wa iyyakum in yattabi'una illa dhann ba komi suke bi ba sai mi sai face da to in yattabi'una fi zalika ba komi suke bi ba a cikin wannan abu da suke zaton cewa gumaka abokanan tarayya ne illa dhann sai zato ai dhannuhum shine zaton su annaha alihatun wato gumaka ne tashfa'u lahum waɗanda za su yi musu ceto ranar tashin alkiyama wa in hum kenan wa in bi ma'ana ma in ji malaman zauri kenan in kenan ma ba komi ba hum su an gane ko illa yakhrusun face yakhrusuna sunami suna ƙarya suna kirdado ya ce ya na fi zalika karya suke yi tunda babu wata hujja shirkar da suke yi akwai hujja akan ta babu an turo annabawa sun nuna musu wannan abin ba haka nan bane kuma sun ki yarda to kaga zato ne suke yi dan haka ba su da hujja ba su da dalili akan abin da sun ka tafi akan shi mun gane wannan da kyau muna ganewa da kyau to anan sai mu dawo zuwa ga bayanin mas'aloli da Allah subhanahu wata'ala ya ce ala inna lillahi man fis samawati ko wa man fil ardi anan wanda ke a cikin wannan sura ya gabata ala inna lillahi ma fi samawati wal ardi intabe a ayata 54 zuwa ayata 55 to nan kuma kai an mai hadda alqur'ani na farko da mani kuma ba a maimaita ta ba ala inna lillahi ma fi samawati wal ardi ala inna wa'dallahi haqqun walakinna aktharahum la ya'lamuna shi ko wanga na biyu a wannan aya ta 66 ala inna lillahi man ce kuma ta maimaitu ala inna lillahi man fi samawati wa man fil ard mun ji wannan ɗai kenan ku to miye bambanci tsakanin man da ma sun ka ce ma ligairil aqili a gamin da bai da hankali ko man lil aqili to amma nan da yace ala inna lillahi ma fi samawati wal ard kina in ka ce ghairul aqil to sai zo kuma ce ala inna lillahi man fis samawati wal ard sai hada al aqil wa ghairul aqil ko kuma ka ce a'a shi Allah ba a cewa wannan aqil ne ko ghairu aqil wannan istilahi ne na nuhatu da kuma mi da malaman balaga amma shi Allah in an zo a aqida ba a cewa hadha aqil hadha ghairu aqil kullun yaqilu anillahi ta'ala mun ji wannan da kyau to amma cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdulkadir arrazi sai ya ce to mi yasa allah subhanahu wataala ce ala inna lillahi man fi samawati wa man fil ardi sai ya kawo man bai kawo ma ba to kaga nan akwai abin tambaya a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakar bin abdulkadir arradi sai da kawo shubha 1236 ya warware su game da wato alkur'ani mai girma ka samu wannan littafi an gane ko to sai ya ce da an ka zo an ka ce ala inna lillahi man fi samawati wa man fil ardi ba a kawo ma ba ya kamata wani zai iya yin tambaya an gane ko zai iya yin tambaya da an ka ce ala inna lillahi man fi samawati wa man fil ardi yace fa in qila idan mutun yace idza kanat as samawati wal ardu ma fiha min al makhluqati wa ma wara'ahuma kullu dhalika lillahi ta'ala milkan wa khalqan fama fa'idatu at takhsis man fi samawati wa man fil ard ah to ai duk abin da ke cikin samai da kasai na Allah ne to me yasa an ka ce inna lillahi man fi samawati wa man fil ard malmako a ce kullu shay'in lillahi yace to fa'ida inna ma khassal uqala'a abinda yasa anka kebance masu hankali almumayyizina bizikri wa humul mala'ikatu wasaqalan da mala'iku da kuma asaqalan mutane da aljannu liya'lama ko liya'lama anna ha'ula'i idza kanu abidan lahu wa huwa rabbuhum in anka gane cewa da mala'iku da mutane da aljannu su da suke da hankali na tasarrufi an ka gane Allah shine ubangijinsu wala yasluhu ahadun minhum lirububiyya kuma kowanne daga cikinsu bai cancanci abauta mishi ba wala sharikati ma'ahu kuma babu wanda ya cancanta ya zama to abokin tarayya fama wara'ahum mimma la ya'qilu abinda ba su ba wanda bai da hankali na tasarrufi kal asnami kamar mi gumaka wal kawakibi da mi da tauraru wa nahwiha ahqqu alla takuna liddan wa sharikan kaga abin da yasa Allah kawo man bai kawo ma ba dan a nuna maka in mai hankali wanda kana ganin shi bai cancanci bauta ba to ya za a yi gumki da an ka sassaka ko ko tauraro abota mishi shi da layi a kai min babi aula to yace to shi al hikimar da ta sai qur'ani ya kawo wannan abu na biyu a cikin littafin at-ta'birul qur'ani na ustazu dr fadil samar ra'i daga safha ta 113 zuwa safha ta 118 mun kawo wannan bayani in kaga qur'ani ya maimaita ma ko ya maimaita man to yana son ya fayyace bayani ne amma in kaga ya kawo ma bai maimaita ta ba ko man bai maimaita shi ba to galibi ba zai fayyace bayani game da su ba kaga nan da Allah ce ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ardi nawa an ka kawo biyu to nan za a fayyace bayani kenan alama ce za a fayyace bayani shi yasa kaga yace in yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusuna huwa alladhi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi wan nahara mubsira inna fi dhalika laayatin liqaumin yasma'una qalu ittakhadha Allahu walada subhana huwa al-ghaniy ma huma fi as-samawati ma fi al-ard in indakum min sultanin bihadha ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun qul innal ladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun mata'un fi ad-dunya thumma ilayna marji'uhum thumma nudhiquhum al-'adhaba ash-shadid bima kanu yakfuruna dukkan kafiran ne ake magana mun ji wannan da kyau to ka'ida ta yi basuwa amma shi ma cewa yi galibi in dai kaga qur'ani ya maimaita ma ko ya maimaita man to sai ya son ya fayyace bayani ne kan halittar da zai bayani akan ta amma in kaga ya kawo guda ya ce to shikenan galibi ba zai ci gaba da bayani akan su ba wannan ka'ida ce da ya kawo amma bai ce ba ko ina sai ce galibi to yanzu mun samu wannan ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ardi sai kawo lillahi me yasa bai ce ba ala man fis samawati wa man fil ardi lillahi sai ya qaddama al jar wal majrur taqdimu ma haqquhu at ta'khir yufidu madha al hasr na Allah ne shi kadai ba wanda ya tarayya da Allah dan haka gumaka ba su da komai duk wanda za a bauta ma wanda ba Allah ba baya mallaka komai وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء kenan waɗanda suke kira waɗanda ba Allah ba waɗanda suke kiran wani wanda ba Allah ba to ma yattabi'una shuraka'a hakikatan ba sa bin mi ba sa bin abin bauta shuraka'a jam'u ne na mi sharik sai a ce mi kenan fa'ilun jam'in shi na iya zakkuwa ala wazin mi fu'ala faqirun sai ka ce mi fuqara to sharikun ha to kaga shi na iya zakkuwa da wannan yasa a larabci an ka ce maka sai ka ce a'a dan an ka ce shuraka u jami'i da sai a ce to ina mufradin shi in an ce abu jam'i na ina mufrad in an ce mufrad ne ina jam'in sa to in baka kawo ba sai ka ce a wannan shirme ne ba shirme bane a'a bincika kai karatu ka gane yadda abin yake wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka to nan qur'ani ya kore cewa suna bin abin nan ababin bauta malam abdullahi ya ce ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka ba su bin abokanan bauta ba su a kiran abin bauta ko ba su bauta musu domin nan kira na bauta ake nufi alhali ko qur'ani ya tabbatar da suna da mi suna da mi suna da ababen bauta tunda qur'ani ya tabbatar da suna da lata suna da uzza suna da manata ko ba kanan bane Allah ya faɗa sun sanya mishi ababen shirka kuma ya ce ba su da abin shirka nan abin da yake nufi ba sa da ma'ana ababen da suka sanya na shirka ko da sun sanya su a hakikatan an gane ko ma'ana a zahiri ga su ana gani to ba su cancanta su zamanto ababen wato abokin tarayya ga Allah ba muna ganewa ko kuma hakikatan su ba abokanan tarayya bane don mi don saboda halitta ba yiwa ta zamanto daidai da mahalicci afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun sannan waɗancan abubuwan hatta da ku da kuke bauta musu kun fi su tunda ku kuna ci kuna sha kuna zuwa kuna dawowa kuna magana kuma su ko ba su da ko ba ka da bane innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtishuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha qul ud'u shuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun kaga nan ya yarda da shuraka'u ne amma shuraka'u ne la la tanfa hatta mai bauta musu yafi su dan haka shi yasa in kaga Allah yi ka musulmi mu yi hankalin mu nan kasashen musulmi ana yaudaran mu wanda sai na faɗe ta kahin mu je aya ta gaba sai kaga mutum da an gwado america mun gane ko ko an gwado new york bari mu ce new york tun da ita ce suna daga cikin manyan birane new york alaramma new alaramma da english tana nuhin nouveau sabo kenan york suna wani babban dutse ne new york an gane ko da an gwado washington an gane ko shi nan wani dan fafutuka ne na ƙasar america wanda faransa ta taimaka mishi da isbaniya an gane ko ya ceto america daga turawan ingila dama ingila ita musu mulkin mallaka sai da an ka fafata faransa ta taimake su shi yasa kai nan faransawa suna ganin amerikawa yaran su ne a tarihi ka san da wannan a baka sani ba to shi na ake kira george washington to babban birnin washington ne alhali kafin george washington wanda ya kafa gwamnati bayan gwamnatin amerika ta watse wani bakin mutum ne ya tsaya duk 'yan majalisa da ministoci suka gudu shi kadai tsaya tun kare jama'a ya sake kafa gwamnati amma george washington da ya zo kaga da yake fari ne sai sun kasa george washington sun manta da wancan kudin da ma akwai sunan wancan din dola ta amerika biyu ta da dai dola akwai sunan shi yanzu sun bar da wannan dola din maciyata kuma makiyan allah to da an gado new york washington ko an ka gwado Miami alarma Miami ba Miami ba wani babban birni ne a ƙasar Amerika Tau ko an ka gwado Tokyo a ƙasar Japan ko an ka gwado Paris ko Marseille ko Bordeaux wasu manya-manyan birane suka ga hankalinmu yana tashi saboda wani yana ganin ga kaza ga kaza shin ka san yadda suke rayuwa ka san ɗabi'o'insu ka san irin guguwar da aka yi musu ka san irin sanyin da yake damun su a can duk baka san da wannan ba sannan kuma duk ilimin su na technology duk ilimin su na ci gaba sai kaga mutum yana bauta ma mi yana bauta ma dabba yanzu in ka tayi India profesoshi na technology suna bauta ma saniya akwai mai bauta ma bera kusu ko baka nan bane a faransa ga su don shirka ce ake yi ana bauta ma wani Allah mutum na duka ma hoto ko ba haka nan bane to kai da annan don kana Nijar misali kai ba ka can cikin fari ka ci tuwon bakan miya da bakan miya da tuwo da garin rogo da kuli-kuli an rama wani na can fari sai ya sha coca cola amma sai ya bauta ma mushi ko ya bauta ma mu ce bera da kai da shi yanzu akwai wajen hulmukarana don haka in habba ku gode ma Allah ba da Allah ya ba ku imani Allah ya ba ku musulunci Allah ya sanar da ku ɗabi'o'i na gari Allah ya sanar da ku shi da yadda ake bauta masa Allah ya ba ku yadda za ku girmama iyayenku ku girmama al'umma ku ku sota kuma Allah ya aje muku arziki sace shi na an kai kuna da petrol kuna da or kuna da kaza barawo ya sace ya kai can ya gina kasar shi ya ce ku matsiyata ne ku dubu ku gane ma kuma wallahi magana ta ƙarshe na rantse da Allah in kana jiran sai Amerika ta ce ma ka ci gaba da Faransa da Turawa kuma kana musulmi kuma kana da arziki a cikin ƙasarka na rantsi da Allah sai kiyama ta tashi baka samu wannan ba su duk ƙasar da ake bauta ma Allah musulunci 99% musulma 100% musulma la majorité sont des musulmans wallahi har kiyama ta tashi ba su ce ma ka ci gaba in dai musulunci yana da ƙarfi a ƙasa wallahi ba su ta ci gaba ba abu na biyu wanda kamata ka gane shine cewa in Allah ya baka arziki ba su ce ma kai mai arziki ne saboda suna satan naka ne suna gina al'ummarsu to don haka in kuna jiran so ce muku kun ci gaba ku yi ta jira mu dai in dai Allah ya ce mun ci gaba to magana ta kare wallahi in dai na ci gaba a musulunci to magana ta kare kuma yau gashi arzikin mu da ake ci ko da an ka datse yau ga sunan suna kuka masu bara a Faransa sun yi yawa ko ba kadan bane yanzu mutane suna ta fiddo kayan su masu tsada a ƙasar Faransa suna sayarwa tai ka duba ka gani to kuma an ce mu da matsiyata to waye matsiyacin oh don haka a daina mu na ƙarya in yattabi'una illa dhanna ba komi suke bi ba sai zato wa inhum illa yakhrusuna ba komi suke yi ba suke abin nan suke tafiya akan shi sai zato da kirdado don saboda ba su da hujja ƙaryace ƙaryace ne suke yi iyaka katon kaddara ne da zama ya ce kawai in an ga dama ayi kaza in an ga dama ayi kaza shi yasa shari'ar da duk ba ta Allah ba zaka iske wani lokaci sai an bambare an dora an dora an dora إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى سيأزو أحرم تايو قبي أتي مكا حالت جيبي أتي مكا كذا جيبي أتي مكا كذا سبو دباشرة أتي ودى تزودك وجان الله با. إنهم إلا يخرسون kafin al'adar maka karanta aya ta ƙarshe kalima ta alkharsu tana nufin kirdado amma masu wa'azin nan na turmi su ji tsoron Allah ka zo kana wa'azi ana ma kabbarori bakin kasuwa saboda a samu yan tiyoyin nan na tsaba ko kuma ka samu al'adar maka ce yayi kusan sabkewa ko ya sabke muna so a samu kuɗin da za a yi mai sai ka zo ka ɗauki ayoyi kana musu fassara irin wanda bata dace ba wallahi ai hattara saboda kalima ta alkharsu wani daga cikinsu da an ka ce qutilal kharrasun a cikin suratul zariyat sai ce an tsine ma wasu sai da karas wanda bai san karas ba karoti ko yanzu wannan saboda Allah tafsiri ne da an ka ce bismillahir rahmanir rahim shi ko wani cikin su ya ce bismillahir rahmanir rahim ba da wasali kasabi ka bi uwarka ba da wasali kasabi ka bi ubanka wai tafwai fasara bismillahir rahmanir ce ake cin hada kuna wasa da littafin Allah wasa da littafin Allah kafirci ne mu ji tsoron Allah bari mu bar su bakin nan ga alaramma amin amin malan karanta aya huwa alladhi ja'ala lakum al-layla duk da yake ba mu samu bayanin ta huwa alladhi ja'ala lakum al-layla na'am huwa alladhi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi wan-nahara mubsira إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون نعم ko baka gane Allah ko shine wane ne Allah ba abubuwan Allah ma'ana wasu na son sai an ce wai so ga Allah an gane ko wa qala alladhina la la ya'lamuna law la yukallimuna Allah aw ta'tina aya wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan a'a shi Allah bai bukatar yanzu sai kun gane shi ga halittun shi dan suna nuna akwai shi huwa alladhi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi wan nahara musira in ka ce ba Allah yake yin wannan ba to wa yake yin shi to in ka yadda shi yayi wannan to ai baka bukatar sai ka gani shi ko na ina fata na fahimta ta amma wani sai ce a wai shi bai yadda ba sai ya ga Allah to tunda ka ga kanka sai ka tambaye kanka waye ka wa fi Allah ce wa fi anfusikum shin wai afala tubsirun هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لايه لقوم يسمعون للي akwai aya ga mutanen da suke ji nan ba ana nufin ji kadai ba ji irin na karba wanda kuma sai gobe insha Allah ta'ala idan Allah ya ya kaddara na'am a tafsiri wai ayi hakuri lokaci ya riga ya kare in an samu dama tana yiwa wani lokaci a mai da tafsiri so biyu a sati ko kuma a'a a mai da tafsirin ba awa biyu a cikin watan Ramadan ya danganta daga abin da hali yake basuwa Allah ya taimake mu ai mu muna son a kai khataman na a yi ta ila min aljinnati wan nasi amma karatun ne bai son a yi gaugawa don fa'ida abba za a samu ba amma in mun kai ratatatata wannan abu ne mai sauki innal ladzina kafaru lalle wadannan kafirta sawa'un alaihim duk ɗaya ne akan su a anzartahum kai musu azi am lam tunzirhum ko baka musu azi ba la yu'minuna ba za su yi imani ba me yasa ba za su yi imani ba khatamallahu ala qulubihim Allah ya yanke zukatan su wa ala sam'i wannan abu ne mai sauki ba haka da bane abu ne mai sauki shi qur'ani duniya ce ta ilimi nahau na ciki sarfu na ciki balaga na ciki sai an zo da hadisai sai an zo da ka'idodi na ilimi shine tafsiri amma kuma waɗansu bakin abin da suke da shi ne kuma a ƙauyuka dole irin wannan ba zai yiwu ba tunda a ƙauye wani ma in ka ce kamar irin wannan tafsiri ai ka ba shi aiki gara ka ce mai Allah ya halicce ku ka sa abin da san ka ce mai Allah ya halicce ka in ce awo ka ce mai in ka dibi sama ka gaba ta hado ba to tabbata akwai Allah shi rike ta sai ce Allahu akbar abin da muka faɗa ya zama to dai ne Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh